أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya ara mana rayuwa muka dawo wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulud idan ba manta ba mun tsaya mun kwana hutun azumi a shafi na ɗari shafi na ɗari daidai a cikin wannan littafi muka tafi hutu ga cikin ikon Allah har mun dawo Allah muna godiya waɗanda ba su dawo ba kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi lokacinsu to Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta mu kuma da muke nan Allah ya albarkaci rayuwarmu Allah ya ja rayuwarmu kuma idan mutuwarmu kuma ta zo Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi inda ya ce na'am wanda yake tsarashi ne na karatun da muka faro wato yanayi ko guraba na mummunar cikawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abinda muka karanta don na ɗora akan abinda shi inda za mu tashi daman malam ya ce mana ka mutum ya hararo kai shi hararo kanka a matsayin ranar da mala'iku suka zo kanka suka zara ranka wanda kowanne musai wannan rana ta zo kan shi to kuma da yake malam yana maganar mummunan cikawa ne ya ce kuma sai mutumin da mala'iku suka zo kai sai ya yi rashin sa'a ya cika babu imani Allah ya kiyaye to shi ne sai yake ba mu labarin abubuwan da za su biyo baya idan mutum bai samu ya cika da imani ba wato na ya gaya mana cewa mala'ikun ma da za su zo kan wanda bai da imani ba su da kan gani munanan mala'iku ne za su zo masu munin halitta masu wato marasa kyan gani sannan haka za su zo su cizgaren mutum shirgaren shi Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin suratul araf yake cewa irin waɗannan rayukan ma su ba za a bude musu kofofin samaniya wato ba za a bude musu kofofin samaniya ba amma kaga rayukan mu'minai za a bude musu kofofin samaniya saboda inda rayukan mu'minai yake zuwa dan ana kiran shi illiyin shi a sama yake amma inda rayukan fajirai da kafirai suke zuwa yana ƙarƙashin ƙasa ana kiran shi sijjin shi yasa Allah yake cewa ba za ma a buɗe musu ƙofofin sama ba Allah ya ce kai ba za ma su shiga aljanna ba har sai idan raƙumi ya shiga ta ƙofan allura ya fita to shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana yanda wato ake cizgiran kafiri haka za a cizgaren shi sa'annan a tafi da wannan rai nan zai tafi cikin kunci har a zo a sa mutum a kabari kabari ya matse shi ya matse shi ya zama ƙasusuwan jikinsa sun shiga cikin jikinsa saboda matsuwa sa'annan mala'iku su ce masa albishirinka wato ka shiga wahala Allah ya kiyaye suna wa mutum albishi cewa fa wahala yanzu ta fara ka san idan mutum bai cika da imani ba to lalle duniya ta fi daɗi mutum ya ta rayuwar duniya ta fi masa amma wallahi in mutum ya cika da imani lahira ta fi duniya daɗi eh duk abin da zai tarar duk wannan wasa ne saboda ita duniya Allah bai kera ta a ji daɗi ba haka Allah ya kera duniya a yi ta wahala kuma kowa karka cire kowa haka Allah ya tsara duniya shi yasa Allah yake cewa laqad khalaqana al-insana fi kabad Allah ya ce mun halicci dan adam a cikin wahala daga zuwan ka duniya ma cikin wahala ka duba yadda mahaifa suke iyaye mata suke daukan cikin cikin yara kaga uwar tana cikin wahala daukan cikin dan ma yana cikin wani kurtu haka nan zai yi ta yi har ita maman wahala shi ma wahala zaka ga ya fito duniya yana kuka Allah kaɗai ya san wahalar da ya kamun ya fito ita ma Allah ya san wahalar da ta sha kafin ta haife shi to daga nan a dora daga nan ana maganin kaciya na kaciya mana ka kai wata wahala ne dan yaro a zo yanka masa jiki na a zo ana maganan gasunan cire yar wuya na duka waɗannan wahalhalu ne yana nan ya zo ya girma ya faɗi nan ya bige nan ya tashi nan har zai ya girma shi ma kuma sai ya dawo ya shiga irin wahalar da iyayensa suka yi ka kenan in ka kalli duniya ka san kawai wahala ake yi amma rayuwar da take da daɗi take da jin daɗi ita ce rayuwar lahira Allah ka samu samu Allah ya ce wa inna al-akhirata lahiyal haywanu law kanu ya'lamun Allah ya ce rayuwa mai daɗi tana lahira inda sun sani nan ne Allah ya yi tanadi inda ɗan adam zai je ya huta inda ɗan adam zai ji daɗi saboda me ya ishi ɗan adam daɗin aljanna ma baka tunanin za ka mutu an wuce wannan mutum yana cikin aljanna babu rashin lafiya mutum yana cikin aljanna ba mai ɓata man rai mutum yana cikin aljanna ko me ya ga dama a bashi sai a bashi komai yake so a kawo masa ai kaga dadi ya kai dadi shekarun dan aljanna baya karuwa inda ka shiga haka zaka shiga amma nan duniya shekaru na karuwa yau gobe daban take da yau jibi gobe take da gobe haka nan gata haka nan za a yi ta tafiya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka sa mutum wannan aka matsa shi a kabari mala'iku suka ce masa albishirinka wato ka shiga wahala sai sai ce Allah karkata da kiyama nan ne muka kwana zaka ga an sa rabbi la taqumus sa'a Allah karkata da kiyama kuma Allah ba zai ji ba sai ya ta da kiyama babu abin da yake gaskiya kamar tashin alkiyama wallahi Allah madaukakin sarki ya nana ta cikin alkurani yace inna sa'ata atiyatu la rayba fiha tashi alkiyama tana nan tafa babu kokonto a ciki sai an tashi Allah ka ba mu sa to sai mala ya kawo wasu baitoci yace hatta ila alqabr allazi jahazu wad'uka inda shafirihi bi hanani ودنا الأقارب يرفعونك بينهم للهدي كي تمسي مع الديدان وسكنت لهدا قد يضيق لديكه صدر الحليم وصابر الحيوان وسمعت قرعا عالهم من بعد ما وجأوك في البيت الصغير الثاني فيه ظلام كذا السكوت مخيم وروه وجاءك المرتان وهنا الحقيقة والمحقق قد أتى هذا مقام النصر والخذلان أما إذا ما كنت فيها مجرما آآ آآ متتبئا لدرائك الشيطان سكلتك أمك كيف تحتمل الأذى أم كنت تصبر في لذا النيران فإن تفرق عنك a suhubuka wansana hummalu na ashika ja'aka almalakani ja'aka marhubina min aynihima tara bi ashwazin sammin nirani sammin nirani sa'alaka ar-rabbil qadirin khaliqin wa anil ladzi qad ja'aka bil qur'ani fataqulu la adri wa kuntu musaddiqan aqwala shibhi maqalati sakalani فيوبخانك بالكلام بشدة ويجربانك دربة السجان فتسيه سيحة آسف مستوجع ويجيء الشجاء وذاك هواء حول ثاني وتقول يا ويلا ما لي رجعة حتى أهل بساحة الإيمان لأت إلى الدنيا لأت لما مدى fi janibi takzibi wal isyani malai yace to daga nan fa har aje a sanya ka a cikin kabari an shirya ka amma wanka an sa ma likafani an dauke ka an ji an ajiye ka a bakin kabari a hankali ka san haka ake daukan gawa na a hankali a hankali sai aje ajiye ka a bakin kabari yace ƴan uwanka su zo suna ƙoƙari sanya ka a cikin kabari suna ƙoƙari su saka a cikin wani rami wanda za ka wayi gari tare da tsutsotsi a ciki kuma ƙoƙarin da kowa yake kenan masoyanka wanda suka fi ƙaunarka su ne za su kai ka su saka a cikin kabari har ma masoya su ne suke dubawa in an barka wani ɗan rami ana cewa ku toshe can na a gyara can a tuttushe ka kuma ba wani abin da zai zama za ku waye da gari a ciki sai tsutsa ya ce sa'annan ka zauna a cikin wani rami wanda yake mai kunci wanda yake wato dabba ma yana yana damunta sai ta tsada jikinta ta shiga kabari ya ce kuma haka za ka ji ƙaran tafiyan takalmin waɗanda suka kawo ka waɗanda suka ɗauke ka suka kai ka makabarta hakanan za su zo kana jin ƙaran takalminsu suna tafiya wanda yake yanzu sun sa ka a gida na biyu da kana da gida mai faɗi kana kwanciya a kan gado ka zauna ka huta yau an sa ka a cikin wani rami wanda yake mai kunci to Allah madaukakin sarki ya sanya kabarinmu ya zama ya fi gidajenmu eh domin mutum in yi aiki mai kyau Allah zai buɗa masa kabarinsa ya zama ya fi rayuwarsa da ya yi ta duniya shi ne mala yake cewa ya ce to idan ba aka sa ka a cikin wannan rami ya ce to yanzu ne fa gaskiya za ta bayyana domin a wannan lokacin ne za ka gane ka ci nasarar rayuwar duniya ko kuma ka taɗe e a wannan shiga mutum zai gane cewa ya yi riba da ake hayya ala sala ka tashi ka je masallaci ranar za ka ga lalle ka yi hikima da ake cewa a yi alheri kai lalle za ka gane lalle ka yi sa'a da ake cewa a karanta ƙur'ani kake karantawa ranar za ka gane ka yi sa'a duk abubuwa da Allah ya ce a yi mala ya ce wannan rana ce ta nasara mutum zai gane lalle ya yi hikima a wannan rayuwa ta duniya sa'an nan wato ya ce kuma rana ce ta taɓewa shine wanda ya zama kishiyan ayyuka na alheri Allah ya kiyaye yace idan ka kasance a duniya mai laifi kana ta bin hanyoyin shaidan baka da aiki sai bin shaidan kun ga da yawa yanzu dai bin shaidan ya bayyana a fili an tura min wani wani bidiyo na wani saurayi cikin tim ɗin ƙwallon nan guda biyu yana cewa idan ya rantse da Allah idan ɗaya ta ci ɗaya to ya daina sallah kaji wannan magana kaji ya rasa me zai yi wasa da shi ya rasa abin da ya rena a duniya ta sallah tim din kwallo fa za a buga bai san wanda zai ce ba wato tim din shi ya rantsa in an ci wannan tim din shi ya daina sallah har abada Allah ya bada sa'a Allah ya bashi sa'a ya zama kafiri ke wanda ya daina sallah ya zama kafiri Allah dai ki Allah dai shirye da shi eh Allah ya shirye da shi na amin musiba ce ai dan musulmi har da fadan sunan shi sun kaji sunayen shi duk sunan da baban shi da ba da kakan shi duk sunayen annabawa ma dan ma aji cewa shi musulmi ne amma ya rantse in wani tim ya ci wani tim ya daina sallah hmm ni na dauka zaka ce ma wa sani ma ko yana sallah eh dan mai sallah da wuya ya faɗi wannan yawa na shi ne na ce a ba wannan ba mu ai akwai samari da yawa yanzu ba sa sallah wallahi suna ci kwata kwata ba sa yi wallahi suna nan kuma ya'yan musulmi a suna amma ba ruwan shi da haka abubuwan sai addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu to shine ya ce bayan an ajiye mutum to shi kenan wanda suka kawo shi sun tafi to sai fa mala'iku guda biyu sai su zo shi ne ja akal malakani sai mala'iku guda biyu sai su zo wa mutum ya ce za su zo suna masu ban tsoro a cikin idanunsu za ka ga alamun wuta a cikin idanunsu ya ce za su zo su tambayi mutum dangane da ubangijinsa wane ne ubangijinsa wane ne ya zo da alkur'ani kaga kowa wanda ya san Allah ya san Allah ne ubangijinsa ya wanda ya zo da alkur'ani kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da alkur'ani to amma wanda ya mutu a tabe duk waɗannan amsa ba zai iya ba da su da haka mutum in an masa wannan tambaya dangane da Allah da wanda ya zo da alkur'ani sai mutum ya ringa cewa bai sani ba bai sani ba ya ce shi dai kawai ya ji mutane suna faɗan abubuwa ne shi ma yake faɗa shi yasa akwai kuskure a wajen musulmi ya yi wa musulunci rikon sakainan na ne ake cewa ne to wallahi in mutum yawa musulunci wannan rikon ya cutar da kai ne saboda ba abin da ya dace musulmi ya rike da ƙarfi kamar musulunci ba abin da ya dace da musulmi ya kula da shi kamar addininsa saboda duk abin da yake ba musulunci ba zai dawo a wuce shi zai dawo ka rabu da shi zai dawo ka jira ba abin da kake jira kuma sai maganin lahira da kaga dole ne musulmi ya zama yana kula da abin da yake yi wato na musulunci wanda shi ne tabbat shi ne gaskiya shi ne kuma abinda kowa yake so ya hadu da Allah madaukakin sarki a kan shi da haka a wannan lokacin haka nan za su zo mutum bai sani ya ce bai sani ba ya ce tofa a lokacin nan zai ga fushin waɗannan mala'iku za su zai haɗu da wannan fushi na waɗannan mala'iku kuma za su dake shi dukan ɗan fursuna dukan wanda ba a buƙatar lafiyarsa Allah ya kiyaye ya ce mutum zai tsalle ihu ya tsalle ihu wato na wanda ya shiga uku ya ce kuma bayan haka sai a turo masa macizai a cizai a cikin kabari ya ce wannan kuma wata musifa ce ta biyu kuma bayan musifar duka da mala'iku za su wa mutum mutum ya yi ihu yana cewa kaitan shi ina ma za a mai da shi duniya a dawo da shi duniya don mai dai ya zo ya yi rayuwa ta imani ya zo ya yi rayuwa ta bin Allah shi ne malam ya ce wannan duk faɗa yake yi in ma da ya dawo duniya fa da irin rayuwar da ita zai sake ka san Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana lokacin da ya gaya mana abin da kafirai za su ringa roƙa a cikin wuta na cewa Allah ya dawo da su duniya sai Allah ya ce walau adu walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakazibun Allah ya ce ko da an dawo da su kafirci za su sake saboda ai kaga shi musulunci in kaga kana yin shi Allah ne ya barka wallahi tallahi ba wanda yake musulunci dan wayo a rahamar Allah ne mun gode mu Allah duk wanda ka ganshi musulmi Allah ne ya ji kanshi ya bar shi ya zama musulmi ya bar shi ya dinga sallah ya bar shi ya dinga bin Allah amma ba wai dan tsagwaron wayo ba a rahmar Allah ne da da kyautayi na Allah Allah mun gode daka yace koda ya dawo da zai tsaya ne a gefen karyatawa da kuma sabo nan zai tsaya ba zai dawo ya bi Allah ba saboda ba ba abin Allah sai in Allah ya yarda eh Allah ka ba mu ikon maka biyayya yace wata zullu fi hadha al'azab ila yawmi yub'asun sanan mutum zai ci gaba da zama a cikin wannan azaba har ranar tashin alkiyama Allah ka kiyaye ah yace innahu azabun ma ba'dahu azab yadiqu alayka al-qabru hatta tatahaddama fihi adlauka ويجربك الملك دربة لو درب بها جبال الدنيا لأبادها ثم تخرج من قبرك يوم القيامة هافيا عريانا على الصورة التي خرجت عليها من الدنيا فالمرء يبعث على ما مات عليه تخرج بهذه الصورة الكبيهة ومعك عملك السيء ومعك قرينك الذي أدلك في هذه الحياة الدنيا ويأتيك ملكان سائق وشهيد سائق يسوقك إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليك وتهشر على وجهك والذي أمشاك على رجليك في الدنيا قادر على أن ينشيك على وجهك يوم القيامة وأنت خارج من قبرك يا مسكين على عملك الذي مت عليه فإن مت آكلا للربا خرجت من قبرك كالمسروع الذي يتخبطه الشيطان من الماء الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وإن مت وأنت متكبر جبار خرجت من قبرك وأنت مثل الذرة وإن مت وأنت معرض عن شرع الله خرجت أعمى تقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وإن كنت أميرا ظالما لرعيتك جئت مغلولا إلى عونك لا يفوقك إلا العدل وأن العدل منك هيهات هيهات وإن كنت مانعا للزكاة جئت مطوقا بالمال الذي بخلت به على الفقراء وهنا الخطب العظيم لحقك ثوبان عظيم لونه مخيف أقدره العلام على النطق والكلام آه يقول لك هلم إلي أقبل علي لا تلتفت, لا تلتفت إليه آه يعيد الكلام لا تأبع به يردد الكلام لا تنظر إليه وأخيرا لا تجد بدا إلا أن تمد يدك إليه فينحشها نحشا وأنت إن كنت تاركا من أموال المسلمين غاشا لهم تجيء يوم القيامة يوم الحسرة والندامة بما أخذت ونهبت فإن أخذت مالا جئت حاملا له وإن تركت ذهبا جئت حاملا إياه وهكذا توهم نفسك في هذه الأحوال وأنت على هذه الحالة السيئة ساقتك الملائكة بالتنكيل والتعنيف إلى أرض المهجر أرض بيداء عفراء ليس فيها علامة لأحد كل الخلائق يسيرون إليها المتقون مع المتقين والعصاة مع العصاة وكل حبيب مع حبيبه هنا دلت الشمس من الرؤوس فكان منهم كمقدار ميل, ميل, ميل لو أن أحدهم رفع يده إليها لنانها mala ya ce a hakanan al'amarin zai kasance azaba ce bayan azaba Allah ya tsare mu azaba ce a cikin kabari har wadda za ta sa ƙasusuwan mutum su shiga cikin jikinsa sa'annan mala'iku su yi ta dukan mutum dukar da da za a yi wa dutse a duniya da ya zagonye da ya narke yace sa'an nan haka za ran tashin alkiyama mutum zai fita daga cikin kabarinsa ba ta kalma kuma tsirara akan surarsa wadda Allah ya halicce shi ya kawo shi duniya yace mutum za a tada shi ne akan irin aikin da ya mutu yana yi Allah ka samu mutum na aikata alheri za a tada mutum akan surar da ya mutu idan mara kyau ce sura mara kyau tare da mugun ayyukan da yake aikatawa sa'annan tare da shedanin da suka yi rayuwa ka san kowanne mutum a cikin mu yana da shedani kowanne mutum yana da aljani akwai abokin rayuwa wanda Allah ya kaddara babu wanda bai da shi da karkaji ana cewa mutana da aljanu ka ringa ba wani aljanu kana da naka ma fasinal naka ne dan uwan rayuwarka annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da ya gaya wa sahabbai cewa babu wani a cikin mutane face yana da aljani nashi abin ya ba sahabbai mamaki sai da wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai ma kana da shi sai manzo Allah ya ce ni ma ina da shi ya ce sai dai nawa Allah ya taimake ni ya musulunta shi baya sani komai sai aiki sai aikin alheri to kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta na kafa na kai wata ila baka taba magana da naka ba ko eh baka taba ganin naka ba misali in musulmi ne tare za ku ringa zuwa masallaci shi ma yana sallah eh in kuma kirista ne na lade je coci kai ka zo masallaci eh tuwarar tashi alkiyama za ka gan shi ƙoro-ƙoro tare da kai wanda ya batar da mutum Allah ya kiyaye yau za ka gan shi wannan wanda aka rayu tare da shi da haka mala'ikun nan za su zo suna kore mutane zuwa filin tashin alkiyama kuma masu shaida ma suna tare da su wasu mala'ikun na kore mutane zuwa filin tashin alkiyama masu shaida kuma suna ba da shaida akan mutum ya ce za a tada mutum wani za a tada shi yana tafiya ran tashin alkiyama a kan fuskarsa Allah ya kiyaye kaga yanzu muna tafiya a kan kafa to nan goshi da baki da hanci da shi mutum zai dinga tafiya kafar shi na sama fuskarsa a kanta zai dinga tahowa to kaga ran kiyama da kaga mutum na tafiya a fuska kaga inda zai je Allah ya kiyaye eh Allah madaukaki sarki zai tada su suna tafiya a kan fuskokinsu mutum zai fito a kabari a wannan hali saboda mai irin mummunan aiki da ya mutu yana aikatawa a idan idan mutum ya mutu yana cin riba to zai fita a cikin kabari yana mahaukaci mahaukaci Allah ya kiyaye mahaukaci a filin tashin kiyama zai zama yana tashi yana buguwa yana tashi yana buguwa haka zai tashi yana buguwa yanda ka san wanda shedan yake sashi farfadiya ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi shine Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa waɗanda suke cin riba ba za su tashi ba ran tashin kiyama sai dai tashin wanda shedan ke buge shi saboda an ce aljani ya shafe shi ya ce Allah ya ce wannan zai same su ne saboda sun ce kasuwanci kamar riba ne wasu su ba sa bambance riba da riba su komai kawai haka ne eh kuma yanzu kaga riba Allah ta tsare mu ta shiga cikin ayyuka namu masu yawa ta shiga cikin kasuwanci da ake yi saboda mafi yawan kasuwancin maimakon mu mu zama muni ina nufin al'ummar musulmi muke da shi muka asasa shi sai zama a wajen waɗanda ba ruwansu da riba ne suka asasa mafi yawan kasuwanci su suke kagowa su kuma ba ruwansu da riba za ka ga musulmi sai ya yi a hankali eh musulmi sai ya yi a hankali wajen neman abin da zai ci don idan dole ne shi an ɗora masa doka kare ringa cin haram amma su kafirai ba ruwansu da haram su komai za su iya yi kasuwanci kowane iri za su iya yi kuma suna yi da haka shi yasa ba kowane kasuwanci musulmi zai yi ba don musulmi na san kuɗi ba kawai komai zai yi a dole ne ya kula ya duba wanda nan in ya tsaya akan wanda Allah ya yarda abinda Allah ya rubuta zai samu zai samu wata hikima ta Allah madaukakin sarki duk abin da ya zana zai baka zai baka ko dai ka yi haƙuri ka same shi ta halal ko ka ƙi haƙuri ka same shi ta haram kuma wannan ba za ka wuce su ba saboda arzikinmu da abin da za mu ci da abin da za mu sha da abin da za mu sa duka Allah sai da ya gama shi gaba ɗaya kafin ya halicci annabi Adam da shekara dubu hamsin dubu hamsin kafin Allah ya halicci annabi Adam ya gama arzikin kowa to yanzu shi ne ɗana zai zo ita bi in mutum ya yi haƙuri ya bi Allah sai ya samu arzikin ta halal in ya ƙi haƙuri ya samu ta haram idan ya ƙi haƙuri ma bai isa ya samu fiye da abin da Allah ya rubuta ba sannan ya haƙuri ma zai samu abin da Allah ya rubuta haka na ke raye shi yasa za ka ga a kasuwa za ka ga mai wayo wanda ya iya kasuwa amma bai samu kuɗi ba sai ka ga wani wanda bai da wayo ya samu kuɗi za ka ga wanda yana kasuwa allah bai ba shi kuɗi wani sai zo yau yau sai allah ya ba shi kuɗi haka allah yake wani kuma ya daɗe ya ba duk kowai ba abin da allah maɗaukakin sarki baya yi don komai mai yana hannunsa shine mai jujjuya al'amura ya hankala shi ne mala ya ce idan kuma mutum ya mutu yana mai girman kai Allah ka tsare mu yana mai girman kai mai tsaurin kai to zai fita a cikin kabari kaman bayan zarra kasar Allah maɗaukakin sarki punishment da zai wa masu girman kai ke nan kiyama sai ya ta da su ɗan ficil kaman bayan zarra ana taka su ana wucewa saboda a duniya sun ce su kudin nan ba dama ne eh Allah ba san girman kai eh Allah ba ya san girman kai ya hamka Allah ba ya san girman kai da haka Allah zai ta da su don kiyama kaman kwayan zarra ɗan ƙanana idan mutum ya wuce sannan idan Allah ya madaukake sarki ya musu haka saboda me sun sun rayu wato suna kau da kai daga shari'ar Allah Allah yana ta cewa inna Allah la yuhibbul mustakbirin Allah baya san masu girman kai suka ce shi kuma shi za su da haka a lokacin idan Allah madaukakin sarki ya tada su wato wannan da kuma kan ba sa bin shari'ar Allah to Allah zai tada su makafi ne makaho kaga kiwa ran kiyama kana gani ma aka kare bare a tada mutum makaho a tada mutum a filin kiyama kuma baya gani shi yasa ma in an tada mutum makaho sai yayi magana ya ce rabbi lima hashartani a'ama ya ubangiji ya ka tada ni makaho wa qad kuntu basira alhalin a duniya ina gani shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai haka nan ayoyin mu suka zo a duniya kai buris da su wato sakamakon abin da kai ne aka saka maka yadda ka yi buris da ayoyinmu har shi yasa yanzu kuma muka tada kai makaho ye sai yasa ƙarshen ayar da ya kawo mu a ce sai wa kazalika yawma tunsa haka nan kuma za a jefa ka a wuta amince da kai a rabu da kai a yi watsi da kai Allah kiyaye ok gashi nan ya ce wa kazalika yawma tunsa ya ce in kuma ka kasance shugaba a zalimi wanda yake cutan waɗanda yake mulka to za ka tashi a tashin alkiyama a filin kiyama a ɗaure a ɗaure an fa har wuya me zai kunce mutum adalci adalcin da ya yi wannan duk shugaba haka zai tashi duka shugaba haka zai tashi ran kiyama a cikin mari amma idan ya yi adalci adalcinsa zai kunce shi shugaba na ce shugaba duka daga sama har ƙasa haka za ta tashi a cikin mari adalci shi zai zai kunce mutum idan ya yi shi ya ce ta kuma kaga in mutum mai adalci ba ya shiga uku allah kiyaye wa in kunta mani'an lizaka ji'ita na karanta wannan ko yawa yace idan kuma a rayuwarka zakka kake hanawa Allah ya baka dukiya sai baka bada zakka to Allah madaukakin sarki zai dunkula wannan dukiyar haka sai ka zo a dora ma dukiyar da kawa talakawa ruwanta ita ce za a dunkula ta ta zama kaman dutsen guga a zo ma a zo da ita ya ce a nan ne fa za ka haɗu da wani maciji akwai maciji da Allah ya sanya shi aikin waɗanda suka hana zakka su yake tinkara wani maciji ne mai ban tsoro ƙatutu mai dafi shi ne Allah sai ya ba shi dama sai ya yi magana da mutum mutum maciji yake masa magana a filin ƙalƙiyama in ya kalle sai ce zo nan zo nan wato kai na wani zo zo zo taho wajena mutum sai ya ringa juyawa baya son ya kula shi amma haka zai yi ta masa magana cewa zo zo kai nake kira zo ne yace har bayan da ya iya bayan da ya iya haka zai tinkaro shi yana zuwa kuma sai tare shi yawa aikin da zai yi masa kenan shi da kanshi zai mika masa hannunsa ya ciza yace kuma idan mutum barawo ne yana sace dukiyar al'ummar musulmi yana yaudarar su to zai zo ran tashin alkiyama a cikin hasara da nadama sannan zai zo da abin da ya diba zai zo da abin da ya diba na na dukiyar al'umma idan mutum ya zo da ya ebi dukiya to zai zo da ita in ya ebi zinari ne ya saci zinari to zai zo da shi idan duk abin da ya sa ta haka zai zo da shi ranar tashin alkiyama sai ce to ka duba a wannan rana yadda halin mutum zai kasance idan mutum ya zo da barna a cikin wannan rana haka mala'iku za su yi ta ce masa lalle kai fa ka taɓe Allah ya kiyaye haka nan za su kora shi zuwa filin tashin alkiyama kusan Allah maɗaukacin sarki ba zai yi tashin alkiyama a wannan ƙasa da muka tattaka sabuwar ƙasa farasol shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa za a nada kasa za a nada sama yawan nadu sama kadai zillil kutub kama bada ana awwala khalqin nu'idu Allah yace wa'adan alaina inna kunna fa'ilin za a nada kasa wannan kasa ba wannan kasar da ka sani ba za a yi kasa wato la tarafiya iwadan wala amta Allah zai yi kasa kan bai babu rami babu kwari babu duwatsu komai kasa karasol a kanta za a tada mutane a kanta za a yi tashin alkiyama to a wannan a wannan kasa da za mala'iku za su kora mutane babu wata alama ko kadai duka halittu za su taru a wannan fili masu jin tsoron Allah a wannan rayuwar za a tara su tare da masu jin tsoron Allah Allah ka tara mu Allah ka samu na karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ka tsaya a filin alkiyama a ce inda kake akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce inda kake akwai sayyidina Abubakar inda kake akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Usman akwai sayyidina Ali na ko Abdurrahman bin Auf akwai Talhatu bin Ubaydillah akai ta kirga wannan asharatul mubashshiruna bil janna dukka ga suna nan suna na Aisha na na dukka dukka suna na wa a ce anan kace ai ko ne ya ishe ka dadi ka san ai daga nan tsayewan koma me ya faru ka san da ra'a amma sai aka ce kana tan rumfin su fir'auna Allah ya kiyaye kaya can ka tsaya tare da ta hamana zikaruna kuma ka san duk irin rayuwar da mutane a duniya fa ta zai samu a kiyama shi yasa ake gawa samari in an faɗa su su yi dariya su ɗauka wasa ne irin irin makauniyar soyayya da take nuna wa kwallo bai da kyau musiba ce wallahi saboda yanzu wannan yaron me ya raba shi kaga kwallo ma ya famar addini ha wanda ya ce in an ci wani kulo zai daina sallah dan Allah da kulob din da sallah wanne ne a gaban sa a'a ina nufin wanne ne ya fi masa daraja ai kulob ya famar daraja ka gani tunda har zai iya barin sallah saboda wani tim to kaga wannan sai ya kai ga mutum gabarin musulunci sai ya kai ga mutum yayi ya zama addini ya zama ya bai da shi ya mai da shi abin wasa ko amin Allah ya kiyaye kuma an ce ma an tashi aka ce ma kazanin kiyama tuta tuta ne ba akwai tutar Arsenal ba ba akwai ta Manchester ba akwai su a filin kiyama ai su sufa igul oh haka za a san tashi ai kowa da tutar su ai kowa da shugabansu ai shine abin da mala yake fada yace za a tada masu tsoron Allah tare da masu tsoron Allah sa'annan za a tada masu sabo tare da masu sabo sai yace kowanne masoyi yana tare da masoyinsa ta yi magana ce za ka tashi tare da wanda kake so za ka ga wani bai ci nanin bananin ta ci shi eh wani ya tashi a cikin wani kuma ma kirkin shi bai kai na wasu ba zai tashi a cikin mutanen kirki da yana son su haka yake ya ga ya ci riba wani kuma yana ga tsiyar shi bata kai na waɗancan ba amma yana son su sai tashi a ciki da haka inda ka fi karkata nan za ka tashi da haka gara ka karkata wajen mutanen kirki kai zama mutanen alheri za ka ci ribar zama da su eh ka samu bayan Allah ko abokantaka za ka yi ka abokantaka da mutanen kirki za su ma rana aboki da mutumin kirki za a koyi amfaninsa shi amfaninsa ba ma a duniya ba Allah yana zai ma amfani idan mutumin kirki ya shiga aljanna abokinsa inda musulmi ne ko yana wuta idan Allah ya masa rabo sai ya tuno shi sai ya ce Allah ni ban ga abokina ba aljanna ba ta mun ban zan ba ban ina son na ga abokina mai ta hira irin hira da muka saba a duniya Allah ce mala'iku ina abokin sai a ce ai baya nan yana can sai a ce a je a kawo masa abokin sa to kasan dan wutan an tsamo shi a wuta ana wanke shi ba wai za a kawo muka duk a kukkuje a kai ka aljanna ba a'a in an ciro dan wuta akwai wani ruwa da ake sa shi zai dawo sabo ka babbe shi ka wuta ba zai shiga aljanna shi ma kal yanda kowa yake shiga to da Allah abokin da yawa mutum haka ai yayi riba yayi riba yafi abokin da ya jama damuwa ya jama damuwa wanda sanadiyarsa kuma ya zama ka shiga wuta Allah ya kiyaye eh yace a ranar kuma rana za ta yi zo za ta matso za ta yi kusa-kusa da da da da kawunan mutane sai ka ga rana ta zo kusa da kan mutane nisanta da kawunan mutane bai wuce mil ɗaya ba ba wa mil kun san mil in ka ji ana malamai suna mil akwai mil na hanya ko akwai in ka ji a kaman a fikihu in ka ji an ce mil ana nufin haka akwai wannan suka ce mil suna nufin tsawon hannu akwai wanda suka ce mil suna nufin abin sa kwalli na nufin ba wai kowane mil ne irin na kan hanya in ka je a karatu ba da haka mil din suna nan to kuma wanne ne inda rana za ta zo za ta zo kusa da kawunan mutane wanda yake za ta zo dab dab dab kamar wannan mil guda da sai ya ce da ɗayan to zai daga hannunsa da ya taba rana ai kaga ba wancan bane na da za ka mutum zai daga hannu zai taba rana ka duba irin nisan rana inda rana za ta zo saman duniya da duk duniya ta kone amma ranar Allah zai kusanto ta kan mutane shi yasa ran tashin alkiyama filin kiyama zaka kan mutane yana tafasa yana fashewa amma a wannan yanayi kuma suna nan a cikin inuwa Allah ka sa muna ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mutane bakwai yace Allah zai sa su a inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai tashi a ciki zaka ga yace akwai imamun adil yace shugaba mai adalci yace akwai shabun nasha'a fi ibadati rabbi saurayin da ya rayu a cikin bautan Allah saurayin da bai yi wasa da samartakarsa ba kana saurayi kana tsaye da sallah kana saurayi baka shan giya kana saurayi baka zina kana saurayi shine mutum ya tsaya kamar taka shi bai yi wasa da ita ba to shi ma saboda wannan Allah madaukakin sarki zai sanya shi a cikin wannan wannan inuwa ranar tashin alkiyama sai me warjulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka abokantaka su bi saboda Allah suka haɗu abokantaka don Allah suka rabu saboda Allah wato mutuwa kawai ta raba su ka samu aboki ba abin da ya daka da shi sai addini musulunci yasa ya zama abokinka saboda Allah to na aboki yana da muhimmanci saboda wannan abokantaka Allah zai sanya ku a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa sa sai inuwa sa'annan da warajul qalbuhu muta'alliqun bil masajid da mutumin da kullun zuciyarsa na masallaci kullun zuciyarsa tana allake da masallaci an zo neman shi baya gida sai a ce je aje masallaci yana masallaci kullum muna masallaci wannan ma wani aiki ne wanda saboda kaga duk duniya ba inda Allah yake so kamar masallaci da haka wasu alaka da shi zuciyarsu kullum tana nan Allah yake musu wannan ta goma shi ranar tashi alkiyama sai kuma wa rajulun da'at imra'atun ko zatu mansibin wa jama'a mutumin da wata mata wato mai matsayi kyakkyawa ta nemi zina da ita ce a ba zai ba saboda Allah ya hana zina shi ma saboda wannan aiki Allah zai masa wannan ta goma shi sai kuma wa rajulin zakara Allah khaliyan fadat ainahu mutumin da ya ambaci Allah shi kadai sai ya kuka ya zauna shi kadai ba kowa ya tuna Allah ya tuna shi da Allah ya zubar da hawaye saboda wannan Allah zai sashi a cikin inuwa kaga hadisi yace khaliyan shi kadai saboda wanda ya kuka saboda Allah ba wanda ya sani na jin ko abokinka ba za su haɗu da shi gobe ka ce ka ajiye ka san wani abu mamaki misali sai ai na sha kuka da daddare na kaga mutum ba zai yi wannan ba na lissafa guda nawa guda shida to sai na ƙarshe mutumin da ya sadaka mutumin da ya sadaka da hannun damansa hagunsa ma bai sani ba wannan kuma kinaya ce don ɓoye sadaka mutum yana sadaka ina nufin koma da hannun hagun aka ba ai kaga bai sani ba amma ana alkunya ne mutum ba yana sadaka don kawai a faɗa ba a yana yi don Allah shine koyewan da haka shi ma Allah madaukakin sarki zai masa wannan ta goma shi ranar tashin alkiyama alhamdulillah jami'a عليكم السلام amin za a za a yi mene eh naɗe ta sabuwa za a sa wannan mai ba da shaida ai ko tana da naɗe za ta bayar ya baka ji an ce komai ma da aka yi rayuwa da shi ma za a zo da shi filin kyamun ba yabi alaikun salam amin labun magana na gane duka haddasu haddasu hadda ƙananan shugabanci baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabin shi magana abizar ko yake ce masa inni araka da'ifan wace falatu walliyanna hmm kai bayanat ne ko isnain ne ya ce ina gani kana da rauni karkai shugabanci ko na mutum biyu ne mutum biyu karka zama kai ne shugabansu ai shugabanci musiba ne ba abin daɗi ba ne wanda ba san shi ba suka ɗauke shi abin daɗi eh rashin saninsa wala shi ya sa mutane suke ta neman sa shi yasa waɗanda suka yi san shugabanci a musulunci in ka karanta tarihi za ka ga dole ake sa su yi shugabanci ana suna gudu ana ba ku ji tarihin wannan khalifa da ya gane wani alkali a cikin mutanensa ya gane mutum ne mai adalci ya ce lalle an naɗa shi alkalin ƙasa shi kuma da aka ji da ya ce to bari yana zuwa da ya je ebu kayan shi kawai sai ya gudu ya kama hanya shi kuma sarkin ya ce a mu kaɗai ne za mu yi mulkin har da shi dole sai ya zo ya yi ya ringa gudu ya ringa gudu yana bin gari gari shi kuma ya ce sai an kamo shi sai ya zo ya zama abin nan shugaban alƙalai ya ringa tafiya ya ƙi yadda shi kuma ya sa gwamnoni duk inda ya zo a nemo shi har sai da ya canja kama ba a gane shi to har ya sa cikin kalifofinsa har ya samu wanda ya gane shi sun zo da dare a matsayin bako ya ce anya ya yi masa wani abu ya ce anya ba kai ne wani ba je gaskiya shi ne ya ce to wallahi kalifa na neman ka kuma ya sa a ka ko ina daga ne ya tashi ya koma makka khalifan da ya ji labari yana makka ya taho zuwa garin makka don ya same shi lalle sai ya zo yayi kafin shi shigo gari Allah ya masa da suwa kaji wanda suka san me shugabanci amma ka ga mu ido rufe ko kana aje kai kana ta kamfen mutum ya dage ci sai yayi sai yayi mulki alhalin kuma damuwa ce amma wanda ya adalci alheri ne in kai adalci alheri amma yadda ake yanzu nan kawai za ka gane musulmi da bai san menene musulunci ya tare da shi zai shiga amma a tsarin musulunci saboda dole sai an yi shugabanci an gane kana da wato kwaliti na shugabanci to za a tilasta ka sai kayi amma ba abin aje ana ta nema ba ne kana ta nema saboda damuwa ce wallahi damuwa ce wallahi wa alaikum wa alaikum salam mutum ya yi riya azumi ko bai yi sahur ba eh ba amma ba na ramadan ba eh yana nufin mutum zai iya azumi bayan magari ya waye idan azumin ta ɗawa'i za ka yi kana iya ɗaukar niyya ma da ƙarfe bakwai amma sharaɗi ya zama a ranar baka ci komai ba ya zama tun lokacin da alfijir ya fito ba abin da ka sa a bakinka to ko karfe bakwai ne kana iya daukar niyya ka ce ina azumi kuma za ka samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji tambayi matar shi akwai abin karyawa in aka ce babu sai ce to ina azumi kaga kenan a lokacin ya ya soma azumi eh amma banda ramadan ramadan dole sai kafin alfijir ka dauki niyyar eh والله أعلم عليكم السلام na kawo ko malam ya kawo ko ya bin tsoro na kawo an yi karantawa ne malam da ya kawo ni ma fasara na yi ba wai ni na kawo ba na eh na? yana son su duk za ku haɗu da su za ku tashi tare oh ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye ya taso don ya zo yi tambaya ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi da yake irin halin su na larabawan ƙauye da ya zo ya ji ana tambaya tun kamun ya shiga cikin taron sai yana tambaya shi ma yana da tambaya wace za a yi tashin kiyama yake tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sai bai ce masa kuma bai ci gaba da magana ya zo ya tsaya sai da ya gama abin da yake faɗi sai ce wane ne yake tambayar wanda za a yi tashin kiyama sai ya ce ni ne sai manzo Allah ya ce masa wani tanadi ka yi wa tashin kiyama kake neman wace za a yi sai ya shiru ya ce gaskiya ba abin da ne wato ban tanaji komai ba ba abin da ne ba wata sallah ba ne da ni ba wani azumi nake takama da shi ba sai ya ce amma fa ya rasulallah gaskiya ina kaunarka ina son ka wannan kan irin yana da garanti akan wannan sai manzo Allah ya ce masa to ai tunda kana so na ai baka da matsala yace almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama yace ran kiyama kowa yana tare da wanda yake so ne ran kiyama tunda kana so na ka hayi ka kaga tunda kai asanar kake so ah ba shi bane ah ma'amana habba shine fa fasara in ku gane ku gane in ku gane ba to eh zuciyar mu ba ɗaya ce ba ka da wata zuciya guda biyu ba wanda Allah ya bashi zuciya biyu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wani mutum zuciya biyu ba zuciya ɗaya ce da kai ka so Allah ka so manzon Allah zuciyarka kai nasara ka so wani abu ka bar Allah so magana ta lalace yau Allah ya kiyaye na eh ba nace za a zai tashi a ciki zai samu wanda zai tashi a ciki ma guda biyu wanda ka fi so to Allah ya kiyaye da haka rayuwar duniya jarabawa ce kuma a cikin ta muke da hadan sai ya kula kaga kullum yanzu in ka zo ana tawa mutane sallah ana kai su kabari ba wanda ya san gobe wane ne za a kai yadda kake rayuwa lafiya lafiya kowa bai ke rayuwa wallahi lokacin ne yake yin mutum sai ya rasu kuma ba wanda ya san next waye zai rasu da haka shi yasa musulunci yake so ka zama kana shirye wannan shirin kuma ba zai sa wai kamar su ba dan ka shirya kana tunanin zaka mutu ba zaka mutu ba kana nan abin ka sai lokacin yayi kamar yadda in ka ki shiryawa ma ba zai sa ka zauna ba akwai wanda ba su shirya ba a sun mutu ko kadan ba su shirya ba ko kadan ba abin ba maganar ma lahira mutumin da baya sallah ka aibe shirye zai mutu ba na mutumin da ake haya ala sallah ba ruwan shi ai ka san bai shirye mutuwa wallahi ko kadan ma shi bai yi ne addu'a da Allah kuma Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani cewa yayi yace innal ladina la yaduna liqa'ana waradu bil hayati dunya wadma annu biha sai ce wallazina hum an ayatina gafilu sai ce ulaika na ulaika ashabun nari ko menene ku gyara mun mana ya aya take ne karshe bari na karanta Allah ya ce innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa dum annu biha wallazina hum an ayatina gafilun ulaika ma'awahumun nar kaya muna bima kanu yafsukun Allah mace Allah yace waɗannan su ne waɗanda ba sa shirin haduwa da mu inji Allah kawai harkar su kawai suke ta duniya ba maganar haduwa da mu a rayuwar su su ne ba sa ba sa shirin haduwa da mu Allah yace sun yarda da rayuwar duniya ta musu daidai yawa suna ta harkar su Allah yace kuma waɗannan daman su ne waɗanda suke rabkanannu ga ayoyin Allah tana ta magana da Qur'ani ba ka ji sai Allah ya ce waɗannan su ne ɗan wuta eh ulaika ma'awahumun na Allah ya ce waɗannan makomarsu wuta ya ce bi ma kamu yafsuku saboda wannan rayuwa ta fasikanci da suka yi da kaga alaman kana shirin haduwa da Allah da an ci hayya ala salaka ta masallaci sai dai larura wanda musulunci ya yarda alamar duk gasu nan alamu mutum yana nufin zai hadu da Allah Allahu ala na'am sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa alihi da da'awa da tsarwa ba zaki ba ɗan zaki akwai wani bayan Allah yana baran addu'a yana baran addu'a ya shiga cikin damuwa to Allah ya yi masa ko wani ɗansa bai da lafiya Allah ba shi lafiya dukkan mu marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya san bukatunmu na alheri duka Allah ya biya mana Allah ya ta abin da muke tsoro Allah ya tsare mu كانت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين أما كذا سلام